ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba a yau 18 ga watan rabi'ul awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan 11 shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alwabilus sayyib wa rafi'ul kalimat tayyib wallafar shehin malamin nan al'imam al'allama shamsuddin muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 156 a cikin wannan littafi kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin lakcarorinmu a nan ya biyu an yi garkuwa da matarsa da ɗansa saboda haka musa su a addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su ubangiji ya cece su ubangiji ya dawo da su ga yan uwansu lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya kare su da kariyarsa ya tsare su da tsaransa Allah subhanahu wata'ala ya yi mana maganin waɗannan fitintunu Allah ya iya mana abin da ya fi ƙarfin mu الفصل الثامن والخمسون في الفأل والطيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال ما اسمك قال بريدة قال برد أمرنا وقال صلى الله عليه وسلم رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع وأوتينا من رطب بن طاب فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون قال ذاك ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يسدنكم وهذه الأحاديث في السهاح وعن عقبة بن عامر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ما لن يجي الفصل الثامن والخمسون وتفصلي نعم سند تكوس في الفألة في الفأل والطيرة وليكي مغانا أكن ككاوان فاتا دكما تنفي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا عدوى ولا طيرة باب وتدوكن cuta daga mai ita sannan kuma babu canfi wa asdaquha al-fa'l wa asdaquha al-fa'l mafi gaskatar mafi gaskatar ta shine kyakkyawan fata قيل وما الفأل أكتيل شي منين كيكاوان فاتا قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل مغانا ددادا كيكاوا دمتن زيجي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي kyakkyawan fata yana ba shi sha'awa kama kana fi safarin hijira kamar yadda ya kasance a tafiyarsa ta hijira zuwa madina falaqiyahum rajulun sai wani mutum ya haɗu da su faƙala sai manzo ya ce da shi masmuk mai sunanka ƙala buraida ya ce sunana buraida ƙala bara da amurna sai ya ce al'amarinmu ya zo da sanyi ko ya sanyaya wa ƙala sallallahu alaihi wasallam hakanan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu fi manami ka anni fi dare uqbatan rafi'i na ganni a bacci na kamar gane a cikin gidan ukbatan nu'amir wa utina min rutab ibn tab sai aka zo mana da dabinan ibn tab fa awwaltuha ar-rif'ata lana fi dunya sai na fassara wannan mafarkin a matsayin daukaka gare mu a duniya wal aqibata lana fil akhirah da kuma kyakkyawan karshe gare mu a lahira wa anna dinana qattab kuma addinin mu yayi kyau وأما الطيرة أما شنفي فقال معاوية بن الحكم معاوية بن الحكم ياتي قلت يا رسول الله نتي يا مأيكين الله منا رجال يتطيرون أتكم أقوي وسمزاجي لسكي شنفي قال سيئتي ذاك شيء تجدونه في صدوركم wannan wani abu ne da kuke ji a cikin zukatanku فلا يسدنكم كذا يهناكم بقاتركم وهذه الأحاديث في الصحاح وأن حديثي سنة تكن للتفنن إن قنتتو وأن أقبة بن عامر قال أنكر بودك أقمة أن عامر يتشي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة أن تنبيأ النبي صلى الله عليه وسلم جميل شنفي قال سيتي أصدقها الفأل ما في قسكترتا ko mafi zaskasarsa shine kyakkyawan fata wala taruddu musliman kada ta hana musulmi abinda yayi niyyar aikatawa wa idza ra'aytum min at-tiyarati shay'an takrahuna idan kuka ga wani abu na canfi wanda ba kwa so fa qulu sai ku ce Allahumma ya Allah ubangiji la ya'ti bil hasanati illa ant babu mai kawo kyawawan abubuwa sai kai wala ya zahabu bisayyati illa ant babu mai tafiyar da munanan abubuwa sai kai wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai tare da Allah wannan fasli kamar yadda yace zai yi magana akan alfa'lu da at-tiyara alfa'lu shine mutun yayi kyakkyawan zato yayi kyakkyawan fata saboda wani abu da ya gitto masa wanda bai neme shi da kankaran kansa ba ba shi ya wato ya nemi abin ba abin kawai ya fado masa wannan abin ya sa shi ya kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala a tsira canfi wanda al'ada ce ta larabawa suna yin canfi da tsuntsaye kuma ba laraba kadai ba kusan al'ummomi da dama da suka gabata sun kasance suna yin canfi amma camfin da suke yi sukan yi camfi da tsuntsaye banda tsuntsaye sukan yi camfi da wasu abubuwa to amma kasancewar yin camfin su da tsuntsaye ya fi yawa sukan yi da tsuntsaye sukan yi da dabbobi har su har ma da mutane sukan yi camfi da tsuntsaye yayin da mutum ya zo tafiya idan ya ga tsuntsaye sun tashi sun yi dama da shi to sai ce tafiyar tashi akwai nasara akwai sa'a sai ya sa gaba ya yi ta idan kuma ya ga sun yi hagu da shi to sai ce wannan tafiya babu nasara a cikinta akwai tsautsayi sai sai fasa ko kuma shi da kansa ya je inda tsuntsayen suke ya tashe su ya ga ina za su nufa in sun yi dama da shi sai ya ce wannan tafiya akwai sa'a idan sun yi hagu da shi sai ce to tafiyar babu sa'a tana tattare da matsaloli sai ya fasa to shi yasa sai ake danganta abin da a tsayir ake ce a tsayara ko attatayyur a sukan yi da dabbobi sukan yi da bari idan mutum ya tashi tafiya sai ya shiga daji idan ya ga bareyi sun yi inda yake sannan sun juya sun gudu to sai ci tafiyar babu nasara sai ya fasa a sukan yi da mutane wurin ya fita bai zanto farkon mutumin da ya gani wani wanda yake da larura a tare da shi ya haɗu da wani gurgu ko wani kuturu ko wani abin da makaho ko mai ido ɗaya wanda da yake da wata larura a halittarsa to da ya fara arba da shi sai ce tafiyarsa babu sa'a tunda ya fara ganin wani mutum da yake da larura da haka shi ma akwai yiwuwar akwai larura a cikin tafiyarsa sai ya fasa to duk wannan hanyoyi ne na canfi kuma kowace al'umma tana da wasu hanyoyi daban-daban wanda take canfi da su amma duk canfi sunan shi canfi yayin da mutum zai danganta wani abu na nasara ko na sa'a da wani abu da yake gani wani sababi da yake gani maimakon ya danganta abin daga ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ake cewa canfi a ko da menene ko zai yi akwai wanda suke yi da alkur'ani ma sai fara bude alkur'ani in ya in ya ga ayar yan aljanna ce to shikenan sai sai in kuma ya fara cin karo da ayar yan wuta to sai ce to tafiyar ba za ta yi kyau ba to abubuwa irin wannan suna nan da yawa wanda dukkaninsu suna shiga ƙarƙashin wannan canfi alfa'al kyakkyawan fata shine wato mutum ba tare da ya sanya wa ransa ba ya fito sai ya ji ana faɗar wasu maganganu masu daɗi sai wannan su ƙara sa masa kyakkyawan tsammani ga ubangijinsa cewa yana fatan ya samu nasara daga Allah subhanahu wata'ala kuma wannan abu da zai ji ba shi ne zai sa shi abin ba kuma ba zai sa shi ya fasa ba illa iyaka dai kawai ya ƙara masa ƙarfin gwiwa ne akan abin da zai yi to wannan shine ake cewa alfa'al suna misali da sunaye kamar yadda zamu gani a cikin hadisan da zamu karanta ya ji ana kiran wani suna sunan kuma yana dauke da wata ma'ana mai kyau mai daɗi to wannan sai ƙara masa ƙarfin gwiwa akan abin da zai yi ba tare da ya fasa abin da zai yi ba don ya ji wani abu akasin wannan wannan shi ne bambance-bambancen da suke faɗa dangane da alfa'al shi a tsira su uzanni mummunan zato ne shi kuma alfa'al husnu zanni husnu zanni billah mutum ya kyautata zatansa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine alfa'al kamar yadda zamu gagga misalai daga cikin hadisan da zasu zo nan gaba Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya gaya mana cewa wannan canfi wani abu ne wanda aka same shi a cikin al'ummun da suka gabata al'ummu da Allah subhanahu wata'ala ya bayan kasa da yawa sun rika yin canfi musamman yayin da suka ga wani sabon abu ya fayyana cikin su sannan sai suka rika ganin kuma wani abin da ba shi kenan ba to sai su canfa wannan abu sabo su ce a dalilin zuwansa ne abin yake samun su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin mutanen annabi Musa alaihi salam cewa fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun Allah subhanahu wataala yake cewa idan wani kyakkyawan abu ya same su sai su ce daman wannan namu ne idza ja'atuhumul hasana idan wani abu da dada ya same su qalu lana hadhihi sai daman wannan namu ne wa in tusibhum sayyi'atun idan wani mummunan abu kuma ya same su ya tayyaru bi Musa wa mamma sai su canfa Musa da wanda ke tare da shi sai ai bayyanar annabi Musa a cikin su da waɗanda suka yi imani da shi din shi ya jawo waɗannan abubuwa suke samun su idan fari aka yi sai su ce ai bayyanar wannan mutum a cikin mu gashi yanzu bare muna ta samun fari idan wasu musibu ne suke same su to za su camfe annabi Musa alayhi salam da wanda ke tare da shi Allah subhanahu wataala ce ala inna ma ta'iruhum inda Allah ku saurara mummunan abun su a mummunan abin da yake samun su daga Allah ne daga Allah subhanahu wataala duk abin da zai same su daga Allah ne walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai yawancin su ba su da sanin haka haka da mutanen annabi salih shi ma haka suka rika camfe shi yayin da ya zo cikinsu ya fara yi musu wa'azin su bar abin da suke yi bautawa ba Allah ba su bautawa Allah shi kadai qalu tayyarna bika wa biman ma'ak suka ce mun camfe ka kai da waɗanda suke tare da kai qala ta'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun yace camfin ku na ga Allah wato wannan abin da kuke camfawa wani abu ne daga Allah ku dai mutane ne da ake jarrabar ku kuna fadawa cikin jarrabar Allah ne subhanahu wata'ala hakanan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin waɗannan manzanni guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya aika zuwa ga wata alƙarya ce alƙarya Antakiya mutanen garin suka canfe su inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim suka ce mun canfe ku idan ba mun canfe ku idan ba ku daina ba wannan abin da kuke yi na mana wa'azi lanarjumannakum tabbas hakika sai mun jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim azaba mai radadi za ta same ku daga gare mu qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrifun suka ce a canfin kuna tare da ku wato a canfin ku ya kare akan ku a in zukirtum dan kawai an muku wa'azi sai ku canfe mu bal antum qaumun musrifun ku dai mutane ne masu yawan barna to haka waɗannan ayoyi duk suke gaya mana wato batun canfi wani abu ne da ya kasance a cikin al'ummun da suka gabata sukan canfe mutanensu yayin da suka ga sun zo da wasu sabon abu sannan su kuma suka rika shiga cikin wasu masifu iri-iri sai su canfe waɗannan annabawa a nan ya kawo mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar akan canfi قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب دوكان cuta al'adwa shine mutum ya rika dangana daukan cuta da kusantar mai cutar kadai wato ce abinda zai sa ka dauki cutar shine kusantar kada mai dauke da wannan cutar ya danganta tasirin daukan cutar da shi wannan mutum kusantarsa wannan shine adwa a wajen musulmi kowane abu da zai faru aikin Allah ne subhanahu wata'ala mai kyau ko mara kyau aikin Allah ne subhanahu wata'ala Allah yakan sanya asbab abubuwa su zanto akwai sabubban da suke sa su faru amma wanda yake haifar wanda yake aiwatar da waɗannan sabubba shine Allah to abinda ba a so shine mutum ya kudurce cewa abin ya faru ne saboda wannan ya cire wato kudarar Allah subhanahu wata'ala da kaddararsa daga ciki wannan shine musulunci ya hana a lokacin jahiliya a su larabawa sun dauki batun aduwa wato daukan cuta daga mai ita wani abu ne wanda ba shi da dangantaka da Allah subhanahu wata'ala wato idan dai har aka ga wani yana da cuta to a gurin wani ya dauka shi ko musulunci da yazo sai ke yakar wannan kudirin cewa babu maganar cewa dangantakar daukan cuta da kusanci da mai cutar na'am Allah yana sanya sababi a irin nan amma kuma shine mai aikin akan iya samun cuɗanya din kuma ba a samu ba a samu daukar cutar ba a wani hadisi na Abu Huraira ne ya zo ya zo a hadisin Abu Huraira sahabbai da yawa sun rawaito hadisin la adwa ciki akwai hadisin Anas ibn Malik akwai Jabir ibn Abdullah akwai As-Sa'ib ibn Zaid da sauransu annabi na ce la adwa wala tiyara hadisin abu huraira la adwa wala tiyara wa firra min al-majzum firaraka min al-asad la adwa wala tiyara babu batun daukan cuta ko kuma canfi asar wayar wala safar babu kuma canfi da watan safar ko kuma nasi'a da ake yi a watan safar fa firra min al-majzum ka guje wa mai kuturta mai dauke da kuturta firaraka min al-asad yadda kake gujewa zaki malamai suka ce a hadisin farkon hadisin da ƙarshen hadisin shi zai baka ma'anar da ake so a fitar daga wannan hani hanin ba yana nufin cewa ka cakuɗa da mai cuta ba ka ce ai ba zai maka illa ba yana nufin idan da wani abu ya faru to kada ka ɗauka ita cakuɗuwar ce ta jawo abu akwai ƙaddara ta ubangiji akan iya a samu gaurayar kuma a fita lafiya in Allah subhanahu wata'ala ya so kuma yakan iya saukarwa da mutum cutar ba tare da ya gaure da bai ita ba shi yasa a wani a watar wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa faman a'da al-awwal da yace la tayar la la adwa sai wani yake cewa rasulullahi mutum yana da raquman su lafiyayyu in yazo ya hada su da masu kazuwa sai su dauka sai annabi yace faman a'da al-awwal to na farkon da ya fara kazuwa cikin raqon shi ko goma ya dauka saboda haka ubangiji subhanahu wataala yakan kaddara samuwar abubuwa a dalilan faruwar su sababba amma wannan dai aikin nashi ne ba za a jingina wa shi sababin ba saboda haka yana yiwa abin ya faru yana iya kuma ya ki faruwa to haka musulunci da yazo sai kwarin ya koge wannan kudirin daga cikin zukata na jingina ayyukan Allah zuwa ga wani amma wannan ba shi yake nuna cewa kada ka rike sababi ba kada ka rike sabab sabab din ka guji inda wato cutar ta kan faru kada ka shiga shi yasa ko a gurin ko a ko a ko a cikin annoba annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana cikin garin kakka fita in kuma kana waje kakka shiga in kana waje kakka shiga in kana cikin kakka fita kakka fita ka kai ta wani gurin da babu ita kada kuma ka shigo ka dauka idan kai baka da ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da riko da sababi amma yana da kyau a cikin cewa wani abu ne daga Allah kada a rika daukan cewa in na guje to wannan shine ya kubutar da ni in na shiga na dauka kawai shigar ce ta sa na dauka kada kada a kawo wannan amma gujewa gujewa abinda zaka cutu wani abu ne mai wani abu ne da shari'a ta zo da shi shi yasa lokacin da wani kuturu ya zo yana sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo yayi mubaya'a da shi an san mubaya'a annabi yakan shimfida hannunsa mai san yayi mubaya'a da shi ya dora hannunsa akan nasa sauraka ya aika yana sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mubaya'a aka gaya masa cewa akwai wani kuturu ya zo ya maka mubaya'a annabi ya ce aje a gaya masa mun masa mun masa mubaya'a to kaga wannan duk yana nuna riko da sababi babu laifi amma a guji daukan cewa wannan shi ke sa a kamu da cuta ko a tsere mata Allah na iya jarraba mutum ko bai yi wannan ba kuma yana iya shiga ya fita lafiya wannan duk aikin Allah ne wannan shine ma'anar la'adwa wala tiyara babu canfi canfi kamar da muka faɗa canfi da tsuntsu da kuma sauran abubuwan da ake canfi da su canfi shirka ce domin shi ma jingina wani abu ne zuwa ga wani Allah jingina samu da rashi ko nasara da rashin nasara zuwa ga wani Allah wannan shirka ce shi yasa ya zuwa cikin musnad Imam Ahmad da al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani hadisin Abdullah ibn Amr annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa marradathu at-tiyaratu an hajatihi faqad ashrak marradathu at-tiyaratu an hajatihi faqad ashrak wanda duk canfi ya hana shi yin bukatarsa ya canfi ya hana shi yin bukatarsa to wanda ya yi shirka to ya fito da niyyar tafiya ko ya fito da niyyar wani kasuwanci wani ciniki kawai sai ya yi canfi ya canfi cinikin ko ya canfi tafiyar saboda wani abu da ya ci karo da shi sai ya fasa na bai ce to ya yi shirka saboda anan yana kaddara cewa samun nasararsa tana tattare da wannan abin ko kuma gujewa nasarar abin nan gujewa tsautsayinsa yana tattare da gujewa wannan abu wannan jingina aikin Allah din zuwa ga wani Allah saboda ka jingina aikin Allah zuwa ga wani Allah wannan shirka ce shirka ce shi yasa annabi ce faqad ashrak a muslim imam ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa at-tiyaratu shirkun wato champi shirka ce hakanan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da wato gujewa abin da ya shafi canfi kamar kamar yadda ya zo a cikin at-tamhid na ibn abdul bar hadisin korwaye ziyad ibn abi maryam yake cewa wata rana sa'ad ibn abi waqqas ya fita zai yi tafiya lokacin yana yana yana wato gwamna a kufa ya fito zai yi tafiya sai ga wasu bareyi sun yo inda yake yayin da suka kusa da shi sai kuma suka fita suka juya a guje to sai shi wannan ziyad ibn abi maryam a bisa yadda suka saba in sun ga haka to alamar tafiyar babu nasara don haka sai a koma da ya ga barayi sun taho sun kuma juya a guji sun ba su baya sai ya ce da shi irje ayyuhal amir ya kai shugaba koma gida ma'ana tafiyar nan tamu da alama ba za a yi nasara ba sai shi sa'ad ibn abi waqqas yace akhbirni ina tambayar ka ka bani labari min ayyiha tatayyarta daga wani bangare na wannan bareyin kai camfin da kai amin quruniha hina aqbalat am min azbari aznabiha hina adbarat kai camfi da kahohunan ta ne lokacin da ta taho ta nufo mu ko ko da jelarta kai camfi lokacin da ta babu baya menene wanne ne camfin lokacin da ta taho kahon ne ya zawo kace mu koma ko ko jelar ce ka gaya mun sannan sa'ad ibn sa'ad ibn abi waqqas yace inna at-tiyarata la shu'batun min ash-shirk camfi wani yanki ne na shirka wani bangare ne na shirka abu dawud ya ruwaito da sanadi hassan daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala an a wannan ruwaya abinda za ta nuna mana shine a duk wani abin da zai sa ka camfe wani abu na rayuwarka to ka guje ma wannan abu ka bar wannan abu kada ka yi mu'amala da abin inda har zai rika sa ka kana canfi wannan ruwaya cikin sunan abi dawud ruwaya ce wanda take da isnadi hasan wani mutum ya zo ce ya rasulullah inna kunna fi darin kathirin fiha adaduna wa kathirun fiha amwaluna yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa suna zaune a gidansu inda dukiyarsu da yawa adadinsu da yawa fatahawwalna ila darin ukra sai muka sake gida muka koma wani sabon gida faqalla fiha adaduna sai muka riga raguwa kuma yau wanda ya rashin lafiya sai ya ce ya mutu gobe wanda rashin sai adadin mu ya riga raguwa wa qallat fiha amwaluna dabbobin mu ma suka fara mutuwa dukiyar mu shi na nufin dabbobin su su suka riga mutuwa to kaga anan yana so canfi gidan cewa da ga gidan da suke zaune lafiya komai nasu zanzan amma sun sake gida kuma sai matsaloli suke shigowa ga shi ta mace-mace ga kuma dabbobin su mana mutuwa sai annabi ce zaruha zamima ku bar wannan gidan abin zargi ce a nan abinda malamai suke cewa kamar al-khattabi a cikin sharhinsa yace yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su bar wannan gida su sake wani gidan daban saboda abin da ya riga ya darsu a cikin zuciyarsu cewa abin nan da ya same su na raguwar adadin su da raguwar dukiyoyin su ya same su ne saboda wannan gidan da zaman gidan da suka yi don haka idan suka bar gidan to wannan abin da suke ji sai ya rabu da zuciyarsu wannan shubhar da take tare da su sai ta rabu da da cikin ransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su haka dan kar su dauka su zauna koyaushe wani abu ya same su sai su danganta shi da da gidan anan inda za su tashi su sake gida sai tinkiye su tara su ko ragon su kaga kuma za su kuma cewa gidan bane ba haka ba to kaga ba inda za su zauna kenan daga nan za su bai cewa ashe ba gida ne yasa suke suke mutuwa ba amma in suka zauna aka ce ku ci gaba da zama ya mutuwa ba za a daina ta ba sau haka wata rana wani zai mutu abin zai kara dawowa zuciya su cewa ka gani mun je mun faɗi matsalan nan amma ba aka ce mu zauna to amma in suka sake wani gida abin ya ci gaba ka gani za su ta yawo ne kuma to shi yasa annabi ce zaruha fa innaha zamima wannan maganar khattabi ibnu abdul bar a cikin at-tamhid ya faɗi ya faɗi kwatankwacinta a cikin kitabul mujalasa na addinawari kitabul mujalasa da jawahir al-ilm na addinawari ya rawaito daga ikrima maulan abdullahi dan abbas yake cewa muna zaune tare da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu sai wani hankaka ya wuce ta sama yana ta kuka sai wani mutum a zaune a gurin sai cewa yayi khairun khairun wato wannan kukan hankakar alama ta cewa akwai wani alheri na nan tafi sai ibnu abbas ya ce da shi la khaira wala sharra ba wani alheri ba wani sharri ma'ana kakka danganta wani abu na alheri da wannan hankakar kamar da ba za ka danganta wani sharri da shi ba hankaka ne ya wuce yana kuka ba musamman koro shi ba me ya same shi yake kuka eh haka kawai ka danganta sharri ko alheri inda abin zai faru wani abu mai kyau sai sai a dauka cewa eh lalle kukan hankaka yana nuna cewa akwai wani alheri saboda haka sahabbai sun kasance ba sa ba sa barin irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa asdaqu hal fa'lu wato in akwai wani abin da yake na tamfi mai kyau to shi ne kyakkyawan fata shi ne asdaƙul fa'al asdaƙo asdaƙo tsira shi ne alfa'al kai kyakkyawan fata aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama menene alfa'alu menene alfa'al annabi ya ce alkalimatul hasana yasma'u harraja kyakkyawar kalma da mutum zai ji wato ya fito da niyyar zai yi wani abu sai ji wasu daɗaɗen kalmomi waɗanda suke dangantaka da wannan abin da zai fito yi to wannan sai ƙara masa ƙarfin gwiwa akan yi abin da zai iya sa kyakkyawan fata cewa Allah subhanahu wataala zai ba shi nasara amma wannan ko ba zai sa shi dan ya ji wani abu wanda ba wannan ba ya fasa sannan bai fito ya rika kasa kunnensa ba nan da can ko ya ji wata kalma wanda za ta dace da abin da ya fito saboda ya yi wannan shine bambancin tsira su masu canfi sukan nufi abinda za su yi canfin saboda shi sannan kuma idan ya zo da shi abin a baibai to sukan fasa abinda suka yi niya amma shi mai alfa'al ba shi da baya alakanta aikata abin ko fasawa da abin da zai ci illa iyaka dai kawai zai kara masa wani kyakkyawan fata tsakaninsa da Allah wannan shine bambancin su ibn battal a cikin sharhinsa da da al-khattabi a cikin ma'alimus sunan na cewa bambanci tsakanin al-fa'l wa at-tihra anna al-fa'l inma huwa min tariq husn adh-dhann billah shi kyakkyawan fata yana samuwa ta hanyar kyautata zato ga Allah wa at-tihratu inma hiya min tariq al-ittikal ala shay'in siwa amma canfi yana faruwa ne ta hanyar dogaro akan wani abu ba Allah ba to tana suka sha bambanci ibn al-qayyim a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada wa manshurul ilmi wal irada a ciki ya faɗi fuskoki daban-daban tsakanin rabewa tsakanin alfa'al da kuma at-tiyara aka koma littafin za a gani saboda haka idan har akwai wani abu da za a kirawo shi tsiyara mai kyau canfi mai kyau to shine alfa'al kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wata'ala da kyakkyawan fata saboda wani abu da aka ji mai dadin sauraro Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito hadisi daga Habis radiyallahu ta'ala anhu yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-aynu haqqun wa asdaqu at-tirati al-fa'l al-aynu haqqun wa asdaqu at-tira al-fa'l yace kan abin nan kan bun baka gaskiya ne mafi gaskatar canfi shine al-fa'l kyakkyawan fata a shi yasa anan yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'l kyakkyawan fata yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awa sai ya kawo cewa kama kana fi safaril hijrati falaqiyahum rajulun kamar yadda yake a tafiyar ta hijira sun hadu da wani mutum فقال سي النبي يتبيش ما اسمك من سننك قال بريدة شنو بريدة الأسلمي آه wannan آه hadisi kamar da kuka gani da bai faɗi wanda ya ruwaito shi anan ba ibnu adi ya kawo shi a cikin kitabul kamil hakanan abu shaykh ya kawo ta a cikin kitabu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallama daga buraida ibn al-husayb haka nan ibn abdul bar shi ma ya kawo shi a kitabu tabhid akwai shi a cikin littafin al-isti'ab na ibn abdul bar al-isti'ab na ibn abdul bar akwai shi a cikin at-tabhid da ibn abdul bar hadisin lafazin sa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yatatayyar annabi baya canfi walakin yatafa'al amma yana yana kikkiawan fata فركب بريدة في سبعين راكبا في سبعين راكبا من أهل بيته من بني سام بريدة سيفتو لشيد واسمها يا سوسو سبعين لدى قبيلة بنو سام يكي توا فتلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا يفتو سي سكهدو النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكندري to annabi ya fito hijira su kuma suka hadu da shi da daddare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man anta kai kuma wane ne sai ya ce buraida faltafata ila abubakar sai ya waiwaya manzo sai ya waiwaya kalli abubakar sai ya ce barada amruna wa salah al'amarinmu ya sanyaya kuma ya kyautatu sannan sai ya sake tambaye shi min ban daga wace ƙabila ƙala min aslam daga ƙabilar aslam sai annabi ya dubi abubakar ya ce salimna mun kubuta ƙala min man daga kuma wa daga wane ƙabilar wane far'i na ƙabilar sai ce min bani saham daga banu saham saham shine kaso ce kharaja sahamuka ya abubakar rabanka ya fito to wani hadisi hadisi ne zaifin jiddan hadisi ne mai rauni yana da rauni kwarai da gaske illarsa shi ne mai ruwaya sa'aus ibn abdullah ibn buraida rawi ne wanda malamai suka raunana shi sosai munkarul hadisi hadisi yana da rauni sosai aka duba bayanin wahm wal iham na ibn al-qattan saboda abin nan ya kawo shi al-hajj al-ishbili ya kawo shi a cikin kitab al-ahkam al-wusta bai yi magana a kansa ba amma ibn al-qattan da yazo ya bayyana wasu kurakurai da suke cikin littafin ya yayi magana akan rauninsa Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha a waje biyu ya yi magana akan wannan hadisi hadisi na 4,112 da hadisi na 5,450 hadisi ne mai rauni sosai da gaske amma akwai hadisai waɗanda suka zo waɗanda suke tabbatar da cewa mutum yana da kyau ya yi wa Allah kyakkyawan fata musamman in ya ga wasu abubuwa da su ƙara masa ƙarfin gwiwa an san akwai hadisin da yake cikin sahihai hadisin miswar ibn makhrama na sulhul hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je umara da sahabbansa quraishawa suka hana shi shiga makka abu ya kai har za a kaure da yaki da karshe dai aka ce a zauna a yi sulhu to lokacin da aka aka zo zaman sulhu an turo wani wanda yake da dan wayar sha'ani daga baya kuma sai aka turo Suhail ibn Amr lokacin da Suhail ibn Amr ya taho annabi ya ganshi sai ya ce laqad sahula sahula lakum min amrikum laqad sahula lakum min amrikum al'amarinku yanzu ya saukaka kunga yayi kyakkyawan fata daga kalmar Suhail Suhail sahula sahala sahlan Suhail sauraka ya wato wannan sunan da yake dauke da shi sai ya bashi a zuciyarsa cewa al'amarin zai zo da sauki sauraka wannan ba a sa shi cikin wato canfi ko kadan ba a sa cikin canfi ko kadan kamar yadda imam albaji yake fada cewa wala ya jiri ya zama jirar tsiyara wannan ba a sa shi cikin canfi لأن الفعل إنما هو لاستحسان اسم يتضمن نجاحا أو مسرة شيء الفعل شيء كجسونا سونا يمك دائي سبول يقن شيء وتنسرة كو يقن شيء ود أبن فرنشكي أو تسهيلا كو يقن شيء ود أبن سوكي فتطيب النفس لذلك ويقوى العزم سيزوتيا تيكرفي تدادي تجدادي لو أنه كما kudurin mutum ya yi ƙarfafa alama kada azama alaihi akan abin da ya kudurta wa inna ma zalika fi ma yufja'u min al-kalam duna ma yatarqabu sama'u albaji yake cewa wannan abin da mutum zai wato zai zo masa kwatsam ba abin da zai sa tsammanin ganin shi ba ko sauraron sa to ba shi zai nemi ya ji ba kada ka ji an faɗi haka in ka fito ka kasa kunne ka ji ka rika jin saututtukan jama'a dan ka ji magana mai daɗi ka ce to abinka zai yi kyau a'a wani abu ne kwatsam haka sai ya faɗo wa yaqdumu min ajlihi ala ma fa'al aw yarji'u min ajlihi an amr ce ba wani abu bane wanda zai sa mutum dan wannan abin yayi abin da yayi niyya ko ya fasa abin da ya fasa yayi niyya لأن ذلك من الاستسقاء من الاستسقاء بال بالأزلام domin in mutum yace ta haka zai yi abu ko ya bari to ya koma kamar yadda larabawa suke yin ƙura'a da kibau in za su yi tafiya ko za a tafi yaƙi ko zai fita wani yaƙi ko kasuwanci ko wacce irin bukata ce za ta fitar da shi sai je ya sa kibau guda biyu guda uku a cikin abin nan a cikin abin nan kwarinsu a cikin abin nan a cikin kwari to sai girgi ɗaya ya rubuta a ɗaya ya rubuta a'a ɗaya na'am ɗaya la ɗaya kuma ba komai to sai kakkaɗa ya kakkaɗa ya kakkaɗa sai zubar zubar wadda ta fara faɗowa idan la ce sai ya fasa in na'am ce sai ya ci gaba in kuma wadda ba ba komai to sai ya sai ya sake kaɗawa to Allah ya hana wannan wala an tastaqsimu bil azlam akwai hadisi a cikin sunan abi dawud hadisin abdullahi ibn buraida daga babansa yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yatayyaru min shay annabi baya canfi da wani abu wa kana idza ba'atha amilan sa'ala an isbih in annabi zai aika wani zai zai zai aika wani zai aiki wani daga cikin ma'aikata zai aike shi ya masa wani aiki sai ya tambayi sunansa fa idza ajabahu ismuhu fariha bi in yaji sunansa mai dadi ne to sai farin ciki yana kirawo shi zo zan saka wani aiki ya sunanka sai ce mubarak to kaga aiki zai albarka sai ya ji dadi amma ya sunanka ce saddam to kaga kundin bala kenan ce kai wannan zai kundin bala to sauraka sunan yana sa annabi yayi farin ciki waru iya bishiru zalika fi waje sai aga alamar farin ciki a fuskarsa wa in kare hasmuhu idan kuma sunan nashi bai masa dadi ba ru'ya zalika ru'ya karahiyatu zalika fi waje sai a ga alamar annabi bai ji daɗi ba za ka ga anan ba a ce zai fasa ba saboda bai danganta samun nasarar da wannan ba amma dai fuskarsa dai ba za ga alamar murna ba haka nan idan dakala qaryatan sa'ala an ismiha in ya shiga gari sai ce ya sunan garin nan wa yana ajabahu ismuha fariha idan sunan garin ya bashi sha'awa sai kaga alamar farin ciki wa ru'ya bishru zalika fi wajhi aga farin cikin a fuskar sa wa in kariha smuha idan kuma sunan bai masa dadi ba ru'yal ru'yat al-karahiyatu fi wajhihi haka nan za a ga alamar rashin jin dadin abin a fuskar sa to kaga wannan duk yana daga cikin alfa'al da kyakkyawan abu eh karbin wa bala imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin sahih muslim yana cewa wa inna ma ahabba al-fa'al لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake son kyakkyawan fata domin duk mutumin da ya fatan samun wani amfani daga Allah ko falalarsa saboda wani sababi mai karfi ko mai rauni to kaga dai yana cikin wani yanayi mai dadi wa in ghalita fi jihati ar-raja'i fa-raja'u lahu khair ko da ya yi kuskure a fatan nan da ya sa fatan da ya fi masa alkhairi akan ya muna na zato wa amma idza qata'a raja'ahu wa amalahu min Allah ta'ala fa inna zalika sharrun la amma in ya cire tsammani daga Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan sharri ne a gare shi ya cire tsammanin samun abin da yake fata daga Allah babu shakka wannan ba alheri bane sai nawawi ya ci gaba da cewa wa min amsalit tafa'ul an yakuna lahu maridun ce yana daga cikin hanyoyin kyakkyawan fata mutum ya zanto yana da mara lafiya fa ya tafa'alu bima yasma sai ya kyakkyawan fata da abin da zai ji yayin da zai ji wani yana ya salim kun san kalmar salim tana nufin lafiya lafiyayye sai ya ji wani yana kiran wani sunan shi salim sai wanda ya ƙara sa masa fata kyakkyawa cewa wannan ma mara lafiya zai tashi ko yana ko mai neman wata bukata ne yana cikin neman wata bukata sai ya ji ana kiran wani ana ya wajid wajid sunaye ne na daga cikin sunayen larabawa wajid shine wanda ya samu yana ce ya wajid sai ya sa ran cewa to yana fatan shi ma abin da yake so zai samu sai wannan shi yasa ibn sirin muhammad ibn sirin kamar yadda ke cikin tamhid na ibn abdul bar yake cewa kanu yastahibbuna al-fa'la wa yakrahuna at-tiyara yana nufin sahabbai shi tabi'i ne zaka tabi'i yace kanu kaza wa kaza yana nufin sahabbai malaman sa wanda ya tashi a gaban su ce sun kasance suna san kikkiawan fata amma kuma ba sa san canfi qala fa qultu li ibn aun ya aba aun mal fa'al sai shi mai ruwa yake tambayar ibn aun abdullahi ibn aun cewa menene alfa'lu sai ya ce an takuna baghiyan fatasma'u ya wajid aw takuna maridan fatasma'u ya salim kana nema sai ka ji kalmar ya wajid ko kana mara lafiya sai ya ji kalmar ya salim to wannan ka sa rai a irin haka to wannan yana daga cikin kyakkyawan fata a larabawa saboda tsananin tsoronsu da tsiyara canfi yasa suke canza sunayen abubuwa canza sunan abu daga mara kyau zuwa mai kyau kamar wanda kunama ta harba sunan shi ladik ko miciji ya sare shi sunan shi ladik to amma ba za su kira shi ladik ba su ce salim saboda suna fatan wannan harbi ko sara da aka yi masa ya warke sauraka sai sai masa salim maimakon ladik mafaza mafaza tana nufin sahara to amma kalmar mafaza ai kaga akwai alamar mutum zai ketare ta cikin aminci ya ketare wannan sahara cikin aminci maimakon su kira ta abin nan al-qafr ko as-sahara sai su kira ta mafaza domin wanda zai shiga yana sa ran cewa ya ketare ta lafiya haka na makaho mai kunsi masa kira shi da al'ama sai su ce ya abal basir albasir mai ido mai gani sai su kira shi ya abal basir duk dai gudun kada wani abu na canfi ya shigo mu duba hadisin da ya kawo mana na yana cikin sai muslim hadisin gaba ya ce ta ƙara sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas ne yana cikin sayo Muslim ra'aitu fi manami ka anni fi dari Uqba ibn Rafi annabi yace yayi mafarki ya ganshi kamar yana zaune a gidan wani sahabin sa Uqba ibn Rafi wannan sahabi ne da ba a ambace shi ba sai a cikin wannan riwayar kuma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka sahaba annabi suna da yawa ba dole ne kowa mu san su ba a lokacin da aka fita yakin yakin Tabuka yadda binnan ka'ab ibn malik yake ba da labari mutanen da suka fita daga madina yakin tabuka ke cewa la yuhsihum diwan ce rijista ma ba ta dauke su ba don waje mutum dubu talatin sahabbai dubu talatin wadanda iya cikin madina da suke zaune banda sauran garuruwa da iya cikin ƙwaryar madina to annabi yake cewa nayi mafarki kamar gane a gidan Uqbah ibn Amir eh Uqbah ibn Rafi wa utina bi min rutab ibn Tab ko kace ibn Taba bil fath ko ibn Tabin bil tanwin bil fath ka duba asalin kalmar asalin kalmar daga Taba ne bil tanwin kuma ka ka ka mai da shi suna ibn Tab ibn Tab tamru ibn tam wani nau'i ne na dabino a madina da ya shahara ake jingina shi zuwa ga wani mutum ila shi ya shahara da kawo irin dabinan ko da noma irin dabinan kamar ka ce shinkafa dangwati ko wani abu irin ka za ka jingina abin zuwa ga wani wanda ya shahara da abin to sau ka dabinansa dabino ne mai daɗi an san shi ana mu'amala da shi a madina to sai ce muna da ya mafarki ga mu a gidan dar okuba ta ibn rafi kuma an kama da dabinan ibn tab ya ce fa'awwaltuha sai na fassara wannan mafarkin arrif'ata lana fi duniya cewa wannan mafarkin yana nuna za mu samu ɗaukaka a duniya kaga daga ina ya ɗauki kalmar rifa'a eh daga rafi okuba ta ibn rafi daga kalmar daga sunansa rafi ya fassara ɗaukaka da wannan mafarki sannan kuma wal'aƙibata lana fil akhira da kyakkyawan ƙarshe ina ya samu wannan daga ukuba wal'aƙibatu littaqwa wal'aƙibatu lilmuttaqin sannan wa anna dinana qattab kuma addinin mu zai yi kyau daga me daga ibnu tab rutab ibnu tab to shi ne suka ce wani nuna daga cikin usulin fassarar mafarki shi ne duba kalmomi ko sunayen da suka zo a cikin mafarki a bai da ma'anar fassararsa zuwa ga waɗannan sunaye ko waɗannan abubuwa to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyakkyawan fata daga sunayen wasu abubuwa da suka shigo cikin mafarkinsa uqba ibn rafi da kuma rutab ibn tab sai ya kawo hadisin mu'awiyat ibn hakam as-sulami wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye annabi akan bokanci ya tambaye shi akan canfi wanda naga ana ce mun lokaci yayi sai dai mu hakura in so in muka dawo karatun gaba sai mu kammala wannan sannan sai mu shiga babi na gaba wanda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh